والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau za mu tashi darasi na bakwai a cikin karatunmu a sahih muslim har yanzu a mukaddima muke amma Allah yadda yau za mu kare ta yau za mu kare ta sai ya zama to darasinmu da za mu tashi za mu tashi albabul awwal a wannan mukaddima muna tana tanawulin matsala ta karshe daga cikin masail na ulumul hadith da al-imam muslim ya sanya su a matsayin mukaddima ga littafinsa bayan ya yi muhimmancin riwaya riwayar ingantattun hadisai bayan ya yi taqsimul ruwat da muhimmancin riwaya daga waɗanda suke riwayoyinsu sahihai ne da barin riwayatul du'afa ya yi kuma bayani akan wato gargadi akan riwaya daga marasa hadda da makaryata da asabul ahwa'i to sannan yanzu kuma ya ɗauki matsala ta ƙarshe wadda take matsala ce ta saɓani shine a menene sharaɗin ɗaukan al'isnadi da ya zo bil'an'ana da cewa fulanun an fulan wannan isnadin ana ɗaukansa alal ittisal yana yin raddi akan waɗanda suke cewa sai an san sama'u ba'dihim min ba'd in aka ce fulanun an fulan to shi fulanun din a tabbatar ya taba ji daga fulan kafin a yi hukunci da isnadin bil ittisal shi ko imam muslim yana cewa wannan kauli kauli ne muhtara kago shi aka yi ba a san shi ba a wajen malaman hadith sannan ya so makawo abin da yake shine a matsayin dalili na rushe wannan hujja wanda abin da ya fara fadawa abin da ya fara fada a wannan babin shine ana samun rawi marwaita hadisi amintattu ingantattu huffaz surwaito hadisi da wasita a surwaito hadisi ta fuska biyu surwaito daga malaminsu da wasita surwaito daga wanda suka rawaito da wasita wani lokaci sai su yi irsali ba za su faɗi wasitar ba wani lokaci kuma sai su yi nishadi su faɗi wasiɗa to kaga idan aka ce yayin da suka yi riwaya ba su faɗi wasiɗa ba za a ɗauki wannan isnadin akan in ƙifa'i to kaga wannan ya nuna cewar a wato an yi hukunci ba daidai ba domin isnadin muttasil ne kawai dai sun ga dama ne suka yi irsal yayin da suka yi nishadi kuma suka faɗi wasiɗa to yanzu shine zai kawo mana misalai na wannan matsala wadda ya kawo an fahimce ta ko? na'am? na'am bismillah ma'an nazir فمن ذلك أن أيوب
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف صلى الله عليه وسلم تعالى ومن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلمه ولحرمه بأطيب ما عجب to yace fa min dalika daga cikin wannan shine abin da ya ambata wanda muka faɗa na kan cewar wato a a a malami yakan ruwaito ya faɗi wasiɗa tsakaninsa da shehinsa wani lokaci kuma yakan ruwaito ba tare da faɗan wasiɗar ba yace fa min dalika daga cikin wannan misalai da zan kawo anna ayyuba sakhtiyani ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani wa ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak kenan wa waki' da waki' ibn al-jarrah wa ibn numair shine abdullahi ibn numair ibn numair mutum biyu ne ake ce ma ibn numair akwai uban shine abdullahi ibn numair akwai dan shine muhammad ibn abdullahi ibn numair kowannen su ana ce masa ibn numair to me zai saka gane wanne ake nufi me yasa da yace ibn numair kawai muka ce abdullahi dabaka a san saboda dabaka shine a dabakar sai ibn al-mubarak shi muhammad ibn abdullahi ibn numair dabakar malaman muslim ne eh wa ghairuhum da wa jama'atan da wadan wa ghai- wa jama'atan ghairahum da kuma wata jama'a ma ba su bane daga cikin malamai rawau an an hisham ibn urwa sun ruwaito daga hisham dan urwa an abihi daga babansa urwa an aisha radiyallahu anha daga aisha ummul mu'minin Allah ya dade ita qalat tace kuntu utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li hillihi wa li hurmihi na kasance ina sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare li hillihi domin shigarsa cikin halin halal fita daga ihrami kenan wa li hurmihi domin da kuma domin shigarsa cikin halin ihrami wato yayin da zai fita daga cikin harami shine bayan yayi aski a zai sanya kayan sai je ya dawafi ina sa masa turare kuma ina sa masa turare li hurmihi domin ya domin shigarsa cikin ihrami yayin da yazo miqati zai yi harama nakan sa masa turare bi atyabi ma ajid da turaren da yafi kowanne kanshi da nake samu to wannan shine hadisin hadisi ne wannan hadisi sahihi muttafaqun alayhi na'am وروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد to al-layth ibn sa'ad sai ya ruwaito wannan riwayar aininta
وداود العطار haka zalika dawud al-attar shi ma ya ruwaito wannan riwayar وخبيب بن الأسود da humayd ibn al-aswad ووهيب بن خالد da wuhayd ibn khalid al-basri وأبو وأبو أسامة da abu usama hammad ibn usama عن هشام daga hisham قال أخبرني عثمان بن عروة yace usmanu dan urwa ya bani labari عن عروة daga urwa عن عائشة daga عن aisha النبي صلى الله عليه وسلم daga daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duk da su sun ruwaito yace an hisham ibn urwa an abihi amma nan kuma sai ya ruwaito ta bi wasita da wasitar Uthman ibn urwa an fahimta saboda haka idan cewa an ana idan ba a samu subutus sama'i ba ta nuna ittisal ba ga haga wannan hadisin na farko sai ya zamanto an yi an ana kenan ai sai ya zamanto ba a sami ittisal ba a dai bari ku ji argument din imam muslim a a shikenan mu tsaya akan wannan hadisin yanzu wannan a hisham ibn urwa ya ruwaito hadisi an urwa ta wata fuskar sai ya ruwaito daga Uthman ibn urwa daga urwa saboda haka kenan a wai- abinda imam muslim yake nuna mana shine cewar a hadisin nan a wajensa daga Uthman dan urwa ne daga urwa sai yake iskatin urwa saboda hadisin ya tabbata a wajensa yake irsalinsa wani lokaci kuma sai ya nishadi sai ya faɗi wasiɗar wanda ya gaya masa to tun da ku haka ne kaga a ce idan rawi ya ruwaito bil an ana ko da sun yi zamani ba za a ɗauka kan cewar ya samu sama akwai ittisal ba sai in an tabbatar sun ji daga juna a ba zai zamanto daidai ba domin ta yiwu a da al'adarsu ne kan cewa suka ruwaito hadisi ta fuska biyu a ya zamanto su ruwaito da wasiɗa kuma su ruwaito babu wasiɗa to amma wannan ba zai zamanto hujja akan cewar hadisin a wajen hisham haka yake a daga usman dan urwa bane tawi ya ji shi ta fuska biyu ko ba haka ba domin idan yayi haka me kenan hisham yayi a yayin da ya ruwaito bai ambaci usman bin urwa ba tadlis tadlis yayi kenan tunda kowa ya san yana riwaya daga urwa amma bai ji wannan hadisin daga urwa ba ya ji shi da wasita ne sai ya ruwaito shi wal- alhali kuma fardul mas'ala lawun ba mudallis bane dan din rigimar akan an ana sharadin ta zamanto mai yin ri- wanda yake mai yin an ana ba mai tadlisi bane eh? saboda haka abin da ya kamata a wannan hadisin kamar yadda ibn ibn rushayd ya ce dan ibn rushayd al-abbar ya dauki wannan matsalar kuma yana da kyau ku kokari ku samu littafin nan ku karanta shi yana cikin shamila kuma za ku same shi ma a internet as-sananul abyan في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنأن السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنأن duk waɗannan maganganun da muslim ya kawo ya yi raddinsu na so in karanta littafin don na daɗe da karanta shi ina ganin tun lokacin muna sanar saniya a kulliyatul hadith 1990 kenan a da yanda ya bi maganganun imam muslim ɗaya bayan ɗaya ya raddun su eh a ibn rushaid al-affar na'am السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن نعم مش جواب ما النبي
وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت هشام يا رويتو daga babansa daga Aisha tace كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya itikafi يدني إلى إلي رأسه yana kusantar da kansa ya zuwa gare ni وأمثله sai sai in taje masa وأنا حائض wa ana haid alhali ina mai haila Aha.
ورواها بعينها مالك مالك بن أنس maliku dan ana sai ya ruwaito wannan hadisin wannan wannan riwaya aininta عن الزهري daga zuhri عن عروة daga urwa an عن عمرة am daga amra عن عائشة daga aisha
عن النبي صلى الله anin عليه وسلم nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai wasiɗa kenan urwa can ya ruwaito an aisha mubasharatan nan kuma ya ruwaito an amrata an aisha Mhm.
وروى الزهري وصالح ابن أبي حسان na'am zuhri da salih ibn abi hassan sun ruwaito عن أبي سلمة daga abu salamata bin abdurrahman bin au عن عائشة daga aisha كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbanta alhali yana mai azumi wannan a wata nuskar maimakon salih ibn abi hassan an ce salih ibn kaisan ne a a- a- a wata nuskar amma an ce as-sawab shine abin da yake a cikin wannan nuskar tamu salih ibn abi hassan domin haka na sa'i ya ruwaito hadisin daga ibn abi zaib daga salih ibn abi hassan an abi salama na'am
فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في ال- في القبلة Yahya ibn Abi Kathir at-Ta'i a cikin wannan hadisin da ya zo akan al-qubla akan sumbanta sai ya ce أخبرني أبو سلمة Abu Salama bin Abdurrahman ya bani labari ابن عبد الرحمن na'am عن عمر بن عبد العزيز cewa Umar ibn Abdul Aziz أخبره ya bashi labari أن عروة أخبره cewa Urwa ya bashi labari أن عائشة أخبرته cewa Aisha ta bashi labari أن النبي صلى الله عليه وسلم كان cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantarta وهو صائم alhali yana mai azumi kun ga kenan sai aka samu wannan riwaya da take nuna tsakanin abu salama da aisha akwai mutum nawa mutum biyu Hmm, Umar- umar ibn abdulaziz da urwa alhali kwacan abu salama ya ruwaito daga aisha domin abu salama yana ya riski aisha yana riwaya daga aisha mubasharatan amma nan sai ya biyo tsakaninsu da aisha har mutum biyu ne
وروى ابن وروى ابن عيينة ibn uyayna da waninsa suka ruwaito عن عمرو بن دينار daga amr bin dinar عن جابر daga jabir bin abdullah قال ya ce أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciyar da mu luhumal khayl a wato naman na- naman a, dawaki ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية ya hana mu cin namun wato naman jakai na gida jakan gida ba jakan dawa ba nan ce muku yi luhumul humur ahliya nan ni luhumul humur kawai ku ya tsara muku al ahliya baina kausaini a cikin wata nuskar ne Mm. na'am
فرواه فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم sai hamad bin zaid ya ruwaito shi eh, an am daga amr bin dinar an muhammad ibn ali daga muhammad ibn ali ibn zain muhammad ibn ali al-baqir abu ja'far al-baqir an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam
وهذا النحو في الروايات كثيرة to kathir wannan yana da yawa a cikin riwayoyi irin wannan aku- yana yawa gare shi a cikin riwayoyi
يكثر تعداده Y- kidaya shi bai zai mana yawa وفيما ذكرنا منها كفاية abinda muka ambata a nan ya wadatar لذوي الفهم ga ma'abuta fahimta aha to bari ku ji argument din nasu yanzu
فإذا كانت العلة عندما وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوحيده to idan illa a wajen wanda muka ambaci wanda muka sifanta maganarsa a gaba a cikin bacin inganci a cikin wato bacin hadisi wato rashin ingancinsa kenan wa tauhinihi da raunana shi
إذا لم يعلم أن الراوي- idza lam yu'lam إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا idan ba a san cewa rawi ya ji wani abu daga wajen wanda ya ji ya ruwaito daga gare shi ba
بمكان الإرسال imkanar irsal illar ita ce eh, eh, yiwuwar irsali fihi ko kuna wajen limakanin irsal ne a wato imkan idan illar imkanar duk zai duk biyun zai yi ko idan kanat illa imkanal irsal idan kanat illa limakanil irsal duk ma'anar ɗaya ne wato idan illar yiwuwar samun irsal ne ko kuma idan illar saboda saboda saboda samuwar irsal Aha.
لزمه ترك الاجتهاد- آه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه to zai lizimce shi ya bar kafa hujja a cikin wato abinda maganarsa take hukuntawa da riwayar wanda ya san cewa ya ji daga wajen wanda ya ruwaito shi illa a cikin ainihin wannan hadisin allazi fihi dhikru sama'i wanda a ciki yace sami'tu ya ambaci sami'tu domin idan wato yace kun banci wannan ilzami ne imam muslim yake ko to barin gaya muku yadda insha Allah za- za ku fahimta wato imam muslim kun san yana raddi ne akan wanda suka ce idan zamani ya hada su amma ba a san almajiri ya bayyana cewa ya ji daga wajen malaminsa ba sau ɗaya to ba za a ɗauki riwayarsa da ya bil'an ana akan cewa muttasila ba ce domin ta yiwu sun yi zamani amma ba su haɗu ba ta yiwu ma sun haɗu amma bai ji daga gare shi ba ko ba haka ba wannan ba abu ne wanda yake waƙi a hankalce ba to sai imam muslim ya ce to in haka ne idan dai illar da kuke faɗa shine yiwuwar rashin yiwuwar irsal shine inqita'i tsakanin almajirin da shehinsa in bai taba faɗan cewa haddata ni ko sami'tu ba to idan ma aka samu wanda an tabbatar ya ji daga wajen malamin nasa ya ruwaito ba tare da cewa haddata ni au sami'tu ba to ya kamata ka ce wannan illan ma tana nan za ta iya domin me domin gashi ya kawo mana misalai Hisham ya ruwaito daga Urwa daga babansa a a- ya ruwaito daga babansa Urwa daga Aisha a wata riwayar sai ya ruwaito daga Usman bin Umar Urwa daga Urwa ga Abu Salama ya ruwaito daga Aisha a wata riwayar sai ya ruwaito daga Umar ibn Abdul Aziz daga Urwa daga Aisha ga riwayar Ibn Uyayna daga Amr bin Dinar daga Jabir Hamad bin Zaid sai ya ruwaito cewa a tsakanin Amr bin Dinar da Jabir akwai Muhammad ibn Ali saboda haka abinda zai kamata in dai abinda hujjar da su wanda suka kawo wannan kaulin cewa sai an samu sama ko sau ɗaya ne to yana lizimtar su wannan ilzami yake musu cewa dukkan hadisin da rawi ya ruwaito daga malaminsa ko an tabbatar sun haɗu ya ji hadisai daga wajensa kada a karɓa sai hadisin da ya sarraha cewa ya ji wannan hadisin shine argument din musulmi ilzamin da yake musu kenan to mu ci gaba na'am eh malamin sa ne amma ba lalle ya ce yanzu yanzu akwai hadisan da malik ya ruwaito ba a cikin muwatsa ba akwai almajiransa da suka ruwaito muwatsa daga wajensa ta yi sun ruwaito muwatsa don hadisan da ke cikin muwatsa sun ji daga malik amma malik ya ruwaito waɗansu hadisan wanda ba sa cikin muwatsa kuma malamin su ne malik amma ba su ji daga wajensa ba ko ba haka ba ba zai yi ba haka eh ai ba wayan ka zauna wajen malami duk abin da yake da shi na ilimin sa duk za ka kwashe ba eh la yumkin to aha sai dai a cikin ainihin labarin da yake ya ambaci as-sama yace samitu ko haddathani saboda abinda muka bayyana a gabata a gaba daga manyan malamai wanda suka ruwaito hadisai suna da waɗansu wani yayi suna da waɗansu yayi waɗansu lokuta su yi irsalin hadisi irsali ba tare da sun faɗi wasiɗa ba wala yadkuruna ba sa ambaton wanda suka ji hadisin daga wajensa
وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا واللوكشي كما سيسي نشائي sai su ganganta labarin a bisa hayar yadda suka ji shi wani lokaci kamar suna kaso su kawo hadisi ne ta fuskar ihtijaj ta fuskar kafa hujja sai su ce ai gashi nan an urwata an aisha an hisham an urwata an aisha ba tare da sun faɗi wasiɗa tsakanin hisham da urwa ba hisham ɗin kai sai ya ce an urwata an aisha domin yana mukamin ihtijaji domin abu ne wanda yake sananne cewa an san cewar hadisin nan ya ji shi da wasiɗa ne wani lokaci kuma sai nishadi ya faɗi wasiɗa sai su ambaci hadisin bin nuzul wato sauka akasin al'ulu su ɗaukaka domin ya zama domin annuzul shine kasratul wasa'id sai su nuzul su faɗi tsawon wasiɗar da ke tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam in nazalu idan suka yi nuzuli kuma su yi ambace shi bil uluwi da kil da karancin wasiɗa in sa'idu idan suka ɗaukaka kamar yadda muka yi sharhin wannan daga gare su ba mu san wani daga cikin manyan malamai magabata ba wanda yake kafa hujja da hadisai wato malaman wato ahlul hadith kenan ba ba wanda ba sa hujja da hadisai ba kamar 'yan mu'tazila kuma yake bincike ya tabbatar da ingancin wato isnadai da kuma raunan a wasa ni ne an nusata wa saqamaha da wato raunin su yana kawo ikhtilafin nusa eh sabanin nusa ne mashi to ga misalin waɗannan a immatul salaf din ayyuba sakhtiyani abdullahi bin aun al-imamu da shubata dan hajjaj al-qattan na'am da abdurrahman ibn mahdi da wanda suka zo bayan su daga malaman hadisi ba mu san cewa suna bincike su tabbatar da wurin da malami ya ce su haddasa na ko sami'tu ba a cikin asanid kamar yadda wanda ya da wanda muka ambaci muka ambaci maganarsa ya yi da'awar wato da'awa ce ma yake min qablu a gabani
وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماعا من رواة الحديث abinda kawai suke bincike wanda yayi binciken sama'u ruwatil hadith abinda malaman hadisi suka ji daga malamansu wanda suka yi binciken wannan wanda suka yi binciken sama'u rawatul hadith wato abinda masu ruwayar hadisi suka ji daga wajen wanda suka ruwaito إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث idan ya zama to rawin an kan shi da tadlisi a cikin hadith
وشهرته wa shu- wa shuhira bihi kuma ya shahara da tadlisi
فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته to a lokacin nan sai su rika bincike akan shin ya ji riwayarsa sai su- su yi bincike akan jinsa ga riwayarsa ya ji daga malaminsa su rinka bincike su gani a ina yace haddathana a ina yace sami'tu
ويتفقدون ذلك kuma su rinka binciken wannan كي تنزاح عنهم علة التدليس domin illar tadlisi ta kau daga gare su Mm, faman ibtaga zalika فمن ابتغى ذلك duk wanda ya nemi wannan binciken من غير مدلس daga wanda daga rawin da yake ba mai tadlisi ba على الوجه الذي زعم a bisa fuskar da ya riya yake da'awa من حكينا قبل wanda mu- wanda wannan wanda muka am- muka hikayar magana sai yake yake ambato yake yake riyawa فما سمعنا ذلك عن أحد ممن to سمعنا ba mu ji wannan daga wani wanda muka ambata ba
ولم نسلم da ma wanda ma ba mu ambace shi ba من العلم daga manyan malamai
ومن ذلك أن عبد الله بن يزيد daga cikin wannan Abdullahi ibn Yazid al-Ansari وقد رأى النبي صلى الله عليه gashi ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam قد روى عن عن- وعن حذيفة ya ruwaito daga Hudayfa وعن أبي مسعود الأنصاري daga Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri وعن كل واحد منهما daga kowanne daga cikinsu ya ruwaito hadisi يسنده إلى النبي صلى الله عليه da وسلم yake ɗaukaka shi yake danganta shi ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam وليس في روايته عنهما ذكر السماء منه babu a cikin riwayarsa daga gare su cewa ya ji daga gare su
ولا حفظنا
wala hafizna ولا حفظنا من شيء fi shay'in ba mu kiyaye a cikin wani abu minan riwayat روايات na riwayoyi ba أن عبد الله بن يزيد cewa abdullahi ibn yazid شافى حذيفة ya haɗu ya yi mushafaha da hudaifa وأبا مسعود da abu mas'ud بحديث قبل da wani hadisi da ɗai
ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية kuma ba mu- ba mu samu ambatan ganinsa ba gare su a wata riwaya bi ainiha da aininta
ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ba mu ji daga wani daga ma'abuta ilimi wanda ya wuce ba ولا ممن أدركنا wala wanda muka riske shi أنه فعل في هذين الخبرين cewa ya yi suka a waɗannan hadisai guda biyu wato hadisin da abdullahi bin yazid al-ansari ya ruwaito daga hudaifa ko wanda ya ruwaito daga abu mas'ud
اللذين رواهما عبد الله بن يزيد wanda abdullahi bin yazid ya ruwaito su عن حذيفة daga hudaifa وأبي مسعود da abu mas'ud بضعف فيه da wani rauni a cikinsu ba
بل هما وما أشبههما bal waɗannan hadisai guda biyu da waɗanda suka yi kama da su عند من لا خير من أهل العلم wajen waɗanda muka haɗu da su daga ma'abuta ilimi من صحافة da ilimin hadisi suna daga cikin ingantattun asani
وقويها da kuma masu ƙarfin takun ga i- i- isnadin alkuwa da siha ko Eh, hada hadithun kawi hada hadithun sahi dan ya nuna a cikin istilahin su ana samun wannan wanda abin da suke nufi shine as-sahih na'am
يرون استعمالا ما نقل ما نقل بها kuma suna ganin yin aiki da abin da aka ruwaito daga gare da irin waɗannan hadisai والاحتجاج بما أتت من سنن Wa- da kuma kafa hujja da ab- da abin da ya zo na sunnoni da wato riwayoyi na magabata
وهي وهي في زعم من حكينا قوله amma kuma hadisan wai a waje- a wajen ariyawar wanda muka ambaci zancensa
من قبل wanda muka ambaci zancensa a, a- a- a gaba وهي to shi a wajen sa wai hadisai ne masu rauni
حتى muhammalatun ya sassu ne ba a aiki da su حتى يصيب سماع الراوي عمن روى har sai an samo inda wannan rawin ya ce ya ji daga wajen wanda ya yi riwaya daga gare shi to yanzu mu duba mu gani qadiyar abdullahi ibn yazid al-ansari wannan kun gane argument din imam muslim akan wannan abdullahi ibn yazid al-ansari ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta saboda haka shi sahabi ne ko to ya ruwaito hadisi daga hudayfa bin al-yaman da abu mas'ud al-ansari daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi zamani da abdullahi bin yazid da hudaifa da abu mas'ud amma babu wani hadisi da ya zo cewa abdullahi bin yazid ya ce a wani hadisi sami'tu hudaifa ko haddathani abu mas'ud kuma babu wani wata riwaya da ta tabbatar kan cewar sun maga juna babu mushafaha wato babu zance tsakaninsu babu magani ballantana mushafaha to amma kuma an yadda da wannan riwayar an fahimta riwayar an yadda da ita an kafa hujja da ita amma a wajen su waɗanda suke wannan riyawar su a wajen su riwayar ba karɓaɓɓa ba ce saboda me saboda ba a samu as-sama ba shine argument din muslim to me za ku yi raddi ga wannan argument sahabi ne ahsan shine gayarsa kenan gayarsa wannan irsalus sahaba ne kuma irsalus sahaba babu iskali akan wannan bari mu ji abinda ibn rushayd ya ce akan wannan da ganin muna da ɗan lokaci insha Allah to bar zan ba ku kai misali ne ku ji yadda ibn rushaid yake yi ma muslim raddi yace fa aqulu wallahu al-murshid al-hadithani alladhani asharta ilayhima amma hadith abdullah ibn yazid an hudhayfa faqad kharrajtahu fi bab al-fitan kai imam muslim min kitabika وهو قول حذيفة رضي, حذيفة رضي الله عنه أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة وليس فيك فيه ذكر سماء ولا نعلم الآن من ذكر فيه سماء وأما حديثه عن أبي مسعود وهو حديث نفقة الرجل, نفقة الرجل على أهله صدقة فخرجته أيضا في كتابك في باب النفقة على الأهل صدقة في كتاب الزكاة معنعنا وليس فيه ذكر السماء وهرجبه بخاري وفيه عنده ذكر السماء منصوصا مثبتا ما أنكرت ذكره في المغازي في الباب الذي يلي شهود الملائكة بدرا فقال أخبرنا مسلم مسلم بن الحجاج بقى ما مسلم يجي مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي يجي حدثنا شعبة عن أبي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل, نفقة الرجل على أهله صدقة وأخرجه أيضا في الإيمان, في, الإيمان في الإيمان وفي النفقات وليس فيه ذكر السماء وفي هذا الحديث كما ترى إثبات ما غاب عن مسلم رحمه الله, رحمه الله من سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود البدري ولنا عن هذا الدليل جوابان أحدهما عام والثاني خاص أما العام فما ادعيت من الإجماع صحيح لكن لا يتناول محل النزاع فنحن نقول بموجبه ولا يلزمنا بحمد, بحمد الله محذور فإنك أتيت بمثال فيه رواية صاحب عن صاحب وهو عبد الله بن يزيد الأنصاري أنه ضيف أبي مسعود وهو معدود عندك في كتاب الطبقات من تأليفك في الكوفيين من الصحابة هم قالوا menene ku kanku kuka faɗa ma muslim kuka ce wannan ai mursalus sahabi ne wato ma'ana kharijun an mahallin niza ba anan ake rigimar ba ballantana ma kuma abin da yake da'awar cewa babu shi an samu ba dai shine yana da'awar cewa ba a taba ji an samu sama ba to gashi bukhari ya tabbatar an samu to haka za za ku ga dukkan arguments din da muslim yake kawowa ibnu rushayd ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya raddi akan su na so a ce kafin mu karanta watan na yi muradi a wannan littafi don littafi ne mai daɗin karatu kwarai da gaske don saboda ga wannan ɗin amma yawanci abubuwan abubuwa ne wanda yake za su za ku ga bayanin hukuncinsu ko da ba ga abin da mutum ya kiyaye ya haddace na al'asanid ba bal daga ƙawa'id na wannan ilimi mu ci gaba na'am
shi kuma muka ce ya yi wannan tsari da shi da yake mudallis kaɗai ake bukatar a tabbatar musu da kama eh wanda ba mudallis ba Mm.
ba a bukatar a tabbatar musu da kama eh yani shi shi ya sallama shi a bisa ai saboda wannan a wannan abin da suke yi idan har ya tabbata sun yi haka to sun yi tadlis to da haka a cikin wannan isbatul wajhaini ne cewa hadisin ya zo musu a fuska biyu ya zo musu mursalan ya zo musu kuma musnadan saboda haka shi ma kharij an mahallin niza akan mudallis shine ake bahas anis sama amma akan wannan wanda yake irsal ya zama to wadih kan cewa irsal suka yi to wannan a shi bai zama to a cikin mahallin niza ba domin ya tabbata hadisin ya zo musu alal wajhain domin wanda baya tadlisi a wanda baya tadlis idan yayi riwaya wanda take daga shehinsa ba tare da ambaton wasiƙa ba to yayi tadlis amma in yayi riwaya daga wajen wanda ba shehinsa ba ba tare da ambaton wasiƙa ba to babu komai wannan zai yi haka kamar yadda malik yake sai ya ruwaito hadisi daga sa'id ibn al-musayyib kowa ya san sa'id ibn al-musayyib malik bai ris- bai riske shi ba saboda haka an san irsali malik yayi amma da hadisin da yake ya ruwaito daga nafi' da ma da wasiƙa sai ya ruwaito shi kawai ba tare da ambaton wasiƙa ba tsakaninsu da nafi' da sai a ce malik ya zama mudallis sai a ce malik ya yi ta dini to kuma malaman hadisi ba za su so a a nasabta su ya zuwa ga wannan ba don haka sai dai ya zama to ya ji shi alal wajhain wanda baya tadlisi sai shi hukunci akan sa cewa ya ji hadisin bil wajhain na'am
ولو ذهبنا نعدل الأخبار الصحاح عند أهل العلم da za mu tafi muna wato kidaya na ba hadisai sahihai wa wajen malamai لمن يهيم في- في زعم هذا القائل هذا القائل wanda yake yake yake wato suke zamantowa masu rauni da riyawar wannan mai wannan magana ونحصيها kuma mu kiyaye waɗannan hadisai لعجزنا عن تخفي ذكرها da sai mu ga- sai mu gajiya ga barin bibiyan ambatansu وإخفائها da kiyaye su ga baki ɗayansu
ولكننا أحببنا أن ننقل منها عددا sai dai mun so ne kawai mu kafa maka adadi na waɗannan hadisai عنهما a minhuma a nan siba minha adadan aha.
آه، يكون سمة yawa ya kunu simatan ya zama wanda zai zamanto alama لما لما تحدثنا عنهم daga abin da muka yi- muka yi- mu- mu- muka kame amba- gabarin ambatansu daga cikin waɗannan hadisai na'am وهذا أبو عثمان النهدي to ga abu Uthman annahdi abdurrahman ibn mul
وأبو رافع da abu rafi sa'ir na'am وهما ممن أدرك الجاهلية suna daga waɗanda suka riski jahiliya
وصحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم suka zauna suka sahabci sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam من البدريين daga waɗanda suka halarci yakin badar هلم جرا su- da zuwa wanda suka zo bayan su ون- ونقل عنهم الأخبار suka ruwaito hadisai daga gare su حتى نزل إلى مثل أبي هريرة har suka sauka ya zuwa ga kananan sahabbai kamar Abu Huraira
وابن عمر wabni Umar da Ibn Umar وزويته da makamantansu
وقد أسند كل واحد منهما kowanne ya ruwaito daga gare su عن أبي بن daga Ubay ibn Ka'ab رضي الله عنه a- Allah ya dade shi عن النبي صلى الله عليه وسلم daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا ba mu ji a wata riwaya da aininta kan cewa sun ga ubayi ba
أو سمع منه شيئا ko kuma sun ji daga wajensa
وأسند أبو عمرو بن شيباني saboda haka kaga idan da a ce kaga wato a riskarsu ga ubai mumkin Eh? riskarsu ga ubayu mumkin saboda sun riski wanda ya fi shi dadewa amma kuma ba a ji a wani hadisi sun ce sami'tu ubayyan ba ko haddathana ubay amma kuma gashi sun riski zamaninsu to idan sun riski wanda ya fi ubay girma to fa min babi aula su riski ubay wannan ɗaya ɗaya daga cikin shi ma wannan gaskiya za a iya cewa harij an mahallin niza domin ɗaya daga cikin abinda a malamai sukan yi magabata wannan an ruwaito daga maganar imam ahmad da su abu hatimun razi idan mutum ya ruwaito daga wajen wanda yake ya fi girma daga cikin sahabbai suna kafa hujja da wannan akan cewa wanda yake kaninsa wanda yake koma bayansa min babu aula ya ruwaya daga gare shi an fahimta kamar misali a abba ibn abi rabah akwai abin nan akwai ƙabiyar da suka kawo gaskiya wayannan abubuwan sai da misalai fa sai da misalai akwai wannan bari na zo an kawo muku a shubaili aljudai akwai misalai da wannan al yawa kun gani min zalik a alhassan albasri an tambayi imam ahmad sami aminan min imran bin al-husayn sai imam ahmad sai ce ibnu sirin asgharu minhu bi ashri sinin sami'a minhu idan ibnu sirin ya ji imran bin al-husayn bayan hassan al-basri ya girme shi har da shekara goma kuma duk yan su yan basra ne imran bin husayn ma ya zo basra kaga da wuya a ce hassan bai ji daga ibnu sirin ba a daga imran bin al-husayn ba ko ba haka ba haka dalika ibnu ishaq aka tambayi imam ahmad sami'a min ata yace ibnu abi dhi'b asgharu min ibnu ishaq wa sami'a min ata yawwa ga wanda nake ga wanda nake so nan sa'ala tirmidhi aba abdullahi al-bukhari an hadithin rawahu ata ibn ibn yasar an abi waqid al-laythi qala atara hadha al-hadith mahfudan qala na'am قلت له عطاء ابن يسار أدرك أبا واقد عطاء ابن يسار يا يا حدود أبو واقد قال ينبغي أن يكون أدركه عطاء ابن يسار قديم to kaga a wajen bukhari da yake cewa dole sai da subutu sama babu sama din amma saboda ƙarina ba kawai ta cewa sun yi zamani ɗaya ba a'a saboda shi yana da girman shekaru don haka ya riski abu waƙin abu ne mai yiwuwa ko da ba samu sama ba to haka za a nan wajen wajen abdurrahman ibn mul idan ya riski albadriyin kasancewar ya riski ubay ibn ka'ab min babu aula na'am mu ci gaba
وأسند أبو عمرو الشيباني أبو عمرو الشيباني
وهو ممن أدرك الجاهلية yana daga cikin wanda ya riski jahiliya وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma namiji ne ba yaro ba
وأبو معمر عبد الله بن صخبة
da abu ma'amar abdullahi bin sahbara
كل واحد منهم kowanne daga waje- daga cikinsu عن أبي مسعود الأنصاري daga abu mas'udin al-ansari عن النبي صلى الله عليه daga annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم خبرين sun ruwaito hadisai guda biyu
وأسند عبيد بن عمير ubaid ibn umair ya ruwaito isna- da isnadinsa عن أم سلمة daga ummi salama زوج النبي matar annabi sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله daga annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisi نعم. وعبيد بن عمير wa ubaid ibn umair shi ko ubaid ibn umair ولد في زمن النبي صلى الله عليه an haife shi a rayuwar anna- a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne وسلم وأسند قيس بن أبي حازم qais ibn abi hazim ya ruwaito da isnadi وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam عن أبي مسعود الأنصاري daga abu mas'udin al-ansari عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam ثلاثة أخبار hadisai guda uku
وأسند عبد الرحمن بن عبد ليلى abdurrahman ibn abi laila ya ruwaito da isnadi وقد حفظ عن عمر بن الخطاب ya kiyaye hadisi daga umar dan khattab وصحب عليا ya sahi- ya kasance daga cikin sahabban sayyidina ali عن أنس بن ya مالك ruwaito daga anas ibn malik عن النبي daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi
وأسند ربعي عن ربعي بن الحراش rubi'i ibn Khira- hirash ya ruwaito hadisi musnadan عن عمران بن عن عمران بن حسين daga imran ibn husayn عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam حديثين hadisi guda biyu
وعن duk hadisan alfadu lafuzan hadisan suna cikin sharhi nawawi duk yana kawo su Eh, kuma yawanci duk hadisan suna nan cikin muslim
وعن وعن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم haka ya shi ma rubi ibn hirash ya ruwaito daga abubakar daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi وقد سمع ربعي عن علي بن ابي طالب rubi ya ji daga ali ibn abi talib وروى عنه kuma ya ruwaito daga gare shi
واسند نافع بن جبير بن مطعم nafi ibn jubair ibn mut'ib ya ruwaito hadisi bil isnad عن ابي عن ابي شريح الخزاعي daga abu shirayhin al-khuzai عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam
يا hadisi guda daya وأسند النعمان بن أبي عياش nu'man ibn abi ayyash ya ruwaito hadisi musnadan عن أبي سعيد الخدري daga abu sa'id al-khudri نعم، ثلاثة أحاديث hadisai guda uku عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam وأسند عطاء عطاء بن يزيد الميسي kuma ata ibn yazid al-laythi ya ka- ya ruwaito hadisi da isnadi عن تميم عن تميم الداري daga tamim ad-dari عن النبي صلى الله عليه daga annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam hadisi guda daya
وأسند سليمان بن يسار kuma sulaiman ibn yasar عن رافع بن ya ruwaito daga nafi' rafi' ibn khadij عن النبي صلى الله daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi
وأسند حميد بن عبد- عبد الرحمن الحميري humayd ibn abdurrahman al- abdurrahman al-himyari ya ruwaito hadisi da isnadi عن أبي هريرة
daga abi huraira daga abi huraira عن النبي صلى الله daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito hadisai
وكل هؤلاء التابعين dukkan waɗannan tabi'ai الذين نصرنا رواية- روايتهم wanda muka amb- wanda muka kafa riwayoyinsu عن الصحابة daga sahabbai waɗanda muka ambaci sunayensu لم يحفظ عنهم سماع علمناه minhum ba a kiyaye cewa sun ji daga ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai ba في رواية a wata riwaya bi ainiha
ولا أنهم لقوهم ba mu- ba ma a ruwaito ma kan cewa sun haɗu da su ba في نفس a الأمر cikin wani hab- a cikin wani hadisi bi ainihi ayyananne
وهي أسانيد عن عن ذوي المعرفة وال- والأخبار wa in- inda ni a wajena wa hiya asani ga su kuma is- a, wato i- isnadai ne a wajen zawil ma'arifati bil ahbar ma'abuta sani da hadisai war riwayat da riwayoyi لانتحاق suna daga cikin ingantattun asani لا نعلمهم وهنوا منها شيئا ba mu san cewar sun ba mu san cewar sun raunana daga cikin waɗannan hadisai wani daga cikin riwayoyin wani daga cikin waɗannan asani ba
ونلتمسوا فيها سماع بعضهم من ba ma su tsaya sun yi bincike su ji ba wani- sun ji daga da- da- wannan wayannan tabi'ai sun ji daga sahabban nan ko ba su ji ba
إذ السماع لكل واحد منهم ممكن domin shi a wajen imam muslim sama sawa- jin kowane ɗaya daga waje- daga cikinsu ga malamin sai da ya ji daga gare shi abu ne mai yiwuwa لصاحب daga sahibinsa غير مستمع ba abin inkarinsa ba ne لكونه جميعا domin dukkaninsu kasancewarsu sun kasance في العصر الذين اتفقوا فيه a cikin zamanin da suka haɗu a cikin da suka yi ittifaki a cikinsa wanda yake shine abin da yake so ya nuna mu'asara kawai Aha.
وكان هذا القول الذي أحدثه القائل wannan kaulin da wannan mafaɗi ya ƙirƙiro shi الذي حكيناه في توحيد wanda muka haikayoto maganan nan tasa fi tauhinil hadisi na raunana hadisi بالعلة التي وصف da illar da ya safanta ta
أقل ممن يعي عنه min an yu'arraja alaihi wato ya shine mafi karanci mafi kaskantan ma a ce za a ha- za- za- za a dube shi wato bai kamata ma a dubi wannan magana ba balantana a yi raddinta wa yutharu wa yuthara dhikruhu kuma ma a ce ma za a wa yusara dhikruhu kuma a ce ma za a wato ambace shi
إن كان قولا محدثا saboda kasancewarsa magana ce wadda take fararra وكلاما خلفا لم يقله kuma zance wanda yake na 'yan baya lam yaqulhu ahadun min ahli ilm salaf ba wani wanda daga cikin malamai magabata ilmihi ilimi da ya wuce wa- ya ambace shi
ويستنكره من بعدهم خلف kuma wanda ya zo daga baya yana inkarinsa kaji saja'i
ولا حاجة من ولا حاجة بنا في رده بأكثر من ما duk شرع da haka ba ma bukata domin raddin wannan mu kawo sama da abin da muka bayyana إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه domin wato matsayin wannan magana da matsayin mai faɗanta shine matsayin da muka ambata cewa ba shi da magabaci fararre ne
والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء Allah shine abin taimako akan ije abin da ya saba mazhabar malamai وعليه الاستدلال kuma a gare shi muke dogaro Imam Muslim yayi difa'i da kowa amma dukkaninsu wannan za ku ga raddin wannan tunda kuna da hutu daga nan ba za mu sake musala ba sai in Allah ya kai mu dare da lafiya bayan Ramadan sahih muslim sai mu fara shi ku je ku karanta sananul abiyan ku ga duk waɗannan maganganu na imam muslim da raddi da ake saboda haka ran da muka zo ranar farko insha Allah jarabawa zan yi akan mukaddimar imam muslim kan waɗannan hujjoji da ya kawo duk inda ya sardun su kuma an tana nan kawai ku je ku karanto sananul abiyan ne in yanzu sai a bi su ɗaya bayan ɗaya a gani menene hujjar a na'am a ba shi da ba shi da karfi ba shi da yawa har kun sako da shi shi kenan sai ku yada sai ku sa a sai ku sa shi a durusul furqan ko yawa eh sai a sa a durusul furqan ba shi da yawa kana zaune ma kana jiran abin nan kana zaune kana jiran kana kan layi sai ka karanta na'am to akwai tambaya alaikum salam na'am ya halatta in ya san ingancin hadisin kama hadisin da ya ciro daga cikin sahihaini ko kuma hadisin da yake malamai sun yi nassi akan cewa hadisi ne sahihi ya halatta kawai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba sai da isnadi ba aka ce sai da isnadi mutum zai ruwaito hadisi wa zai iya ruwaito hadisi na'am na'am a ba za a ce tadlifi ba ne domin irsali ne sananne ne cewa imam muslim bai riski sa'id ibn a imam malik bai riski sa'id ibn al-musayyib ba kaga in yace an sa'id ibn al-musayyib an san akwai wasita ka fahimta amma idan da kamar a ce daga nafi ne wanda malamin sa ne ya riske shi ya ruwaito hadisai daga wajensa sai ya ruwaito hadisin da bai ji daga gare shi ba bai ambaci wasitar ba to wannan tadlifi ne ba yana kore wiwar tadlisi ba ne shi abin da yake cewa idan aka ruwaito hadisi bil an'ana to inda sun yi zamani guda ko da ba su taba ba abin da ya tabbatar da sun taba haduwa hadisin muttasil ne bai ma kamata ka rinka rinka bincike cewa sun haɗu ko ba su haɗu ba inda sun yi zamani shikenan suka su imamul bukhari sai su a wajensu sai in an samu shaida ko da hadisi ɗaya ne cewa sun haɗu ko sun sa an samu a wani isnadi ya ce haddatani ko sami'tu in ya ce haddatani ko sami'tu to ba sai sun samu haddatani ko sami'tu a dukkan sauran hadisan ba sai ce tunda an samu haddatani ko sami'tu a waje ɗaya ko ba mudallis bane sauraka inda ma bai ce haddathani ko sami'tu ba mahmulun alal ittisal shi ko muslim yake cewa wannan bin kwakwaf din wa ya saka kirkiro shi kai wani abu ne wanda yake mabgabata basi ba a irin wannan wurin shine yake cewa bamu taba jin wani yana tambaye ya ce ina sama ina sama binciken sama din da ake wannan magana ce wadda ke fararra
rashin sama a wajen su
eh a wajen imamul wajen imamul bukhari yana shi yasa baka ga shi yasa tirmidhi ya tambaye shi a wannan hadisin bai ce a mahfuzun huwa a mahfuzun huwa domin wannan kasancewar a kasancewar wato ba a san ba ambaci sama ba tsakanin wannan illa ce a cikin hadisin domin ba a samu ittisal ba kuma shi yasa zaka ga sau da yawa suna suka a cikin hadisai da wannan illar su ce fulanun lam yasma min fulan na'am na'am ne ta baika eh eh kulul balaha bitamr eh albalah albalah shine wato a dabino wanda ya so fita daga rutsab bai kai tamru ba yana tsakatsaki shine albala ba burarre ba ya so nuna ka san birarre kamar irin wanda za ka ganin yalo din nan ko to wanda za ka ga ya zama to kala biyu a ba kore da jajiya ba ya so ma nuna sosai eh lubiya kuke ce masa bai riga ya gama bushewa ba amma ya yi laushi da ɗan sauran ruwa wannan shine albala eh albala na'am akwai ta tambayar alaikumus salam na'am na'am akwai kofar eh eh eh yake cewa da a dan ɗaukaka murya karin da zan ji ku ba shi laspika
idan ka kawo magana haka to sai zai yi kamar akwai tarji yadda sai wannan magana ta kuma tana da abin shi ne ke ganin mun ba da zama mana hujja ba a da muku hujja ba sai kun yi bincike ba ku yi takalidi kenan ai takalidi ba ilimi ba ne
duk da cewa shi shi ba wani ba wani ne ba kowa da kowa daga cikin yana cewa ne kawai ina kawo ya fahimta da ni daga cikin malaman da ba wani ne daga daga bakin su cikin mutum ba kowa da yake yana ganin cikin eh mutum ne eh ba haka ba zai zama ya zama mana kawai a wasu a kan haka to ne za ka ɗauka a ciki eh eh eh shine abinda wato shine ai abinda abinda a shi mai manhaji zawin nazar ya ce maganin wannan sabanin shine a tattara dukkan hadisan da turmidi ya faɗi wannan sai a yi musu sai a yi musu bincike in aka yi dirasa sai a fitar da natija to wannan shine ainihin wato tafarki ingantacce na yin wannan al'amari to sai dai a hakiki har nake cewa to amma su ma malaman kamar irin su ibn hajar masu istiqra'i ne wanda duk sun halar sun san waɗannan hadisan sun karanta tirmidhi ya karantar da shi sau nawa yayi mutala'arsa sau nawa saboda haka abu ne wanda yake zai iya bayyana a gare shi don haka hukuncin zai ga zai fi kusanci ya zuwa ga asawab to amma duk da haka wannan ba zai hana yanzu mutane a tsaya a yi dirasa bisa kawa'id na wannan ilimi har a fitar da natija ba wannan kuma shine abin nan na ilimi amma in ba haka ba kan aka yi sai dai kawai mutum da yake takalidin magana da waɗansu suka faɗa to a ina ga daga yau na'am aha ƙarin bayani akan gwamnati da ake yi na asuba akan gwamnati na asuba eh na'am ƙarin bayani to akan me- menene ba alkunud a sallah asuba eh, malamai sun yi sabani a shafi'iyya suka ce a a yi shi sunna ne yin sa sun dogara da hadisin Anas ibn Malik cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti kwana 40 a cikin salloli sannan ya dena amma sallar asuba bai gushe yana yin kunuti ba hatta faraqat duniya to shafi'iya suka kafa hujja da wannan cewa sunna ne a dukkan a sallar asuba ko shi a rinka yin kunuti hanafiya ko su sun ce itlaqan babu kunuti a dukkan wata sallah ta farilla malaman hanabila suka ce za a yi kunuti a sallah asuba da wata sallah ma idan wata mus- wata nazila ya faɗo ma musulmi sai a yi a salloli asuba da waninta za a iya yi malikiya su ma saboda fi'ilin umar suka ce ana kunuti don an ruwaito sai na umar yana yin kunuti a sallar asuba to amma hadisin da shafiya suka kafa hujja da shi hadisi ne mai rauni malamai sun rauna nashi daga riwayar abu ja'far razi wanda suka ce akwai magana akan haddasa kuma ya kaɗaita da riwayar saboda haka wanda ta kaɗaitarsa ba karɓaɓɓa ba ce shine wanda yake idan ya irin su ne wanda in suka kaɗaita da hadisi sai ya zamanto munkar wa amma fi'ilin umar ibn al-khattab wanda malikiya suka dogara da shi malaman hanabila sun fassara shi da cewa ba wani abu ne yasa aka ruwaito yawan aka ruwaito kunuti a sallah asuba ba a zamanin sayyidina umar illa yawan futuhat yawan jihad da ake zuwa a kusan koyaushe akwai musulmi sun tafi yaki saboda haka kullum umar yana cikin yin addu'a ta kunuti gare su shi yasa aka ɗauka cewa kamar wato fi'ili ne mustamirri alhali kuwa yana nan dai a cikin wannan kunutun nawazi saboda haka hanabila su suka kafa hujja suka yi taujihin maganar sayyidina umar suka ce shi ya shine ya dace da sauran hadisai domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da kunuti ne kawai lokacin annawazi na haka wannan shine dai abin da aka furin jayarwa amma hanabila amma hanafiya da suka yi inkarin kunuti a sallar asuba abin da suka yi inkari wani ya tabbatar to idan ko mutum ya yi inkari aka samu wani ya tabbatar hujja tana wajen wanda ya tabbatar don yana da ƙarin ilimi alaikum salam eh
neman gidan ya kan mambari yana addu'a ba zai daga hannu ba eh to su ma wanda suke daga za su daga ko su ma za a sama ba za su daga ba suma ba za su daga ba illa a cikin istisqa idan ya daga hannu a istisqa su ma babu laifi su daga hannu a istisqa eh sal in in sallar roƙon ruwa ne an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu akan minbar alaikum salam na'am ga can na karshe eh a asirce za su faɗa ba sai sun faɗa da ƙarfi ba a asirce za su faɗa to sai to na kace da na kake da masu sauraron hudubar kishi a ilahun ma'allah la ilaha illallah na'am na'am na'am eh babu laifi an daga hannu babu laifi don ladabi ne na addu'a kuma wannan mahallin addu'a ne saboda faɗin yana daga cikin wuraren da aka ce su ne auƙatul ijaba kamar da ya zo a hadisin abu musa al'ashari ko hadisin abu musa al'ashari ne ko jabir a cikin muslim cewa ya hadisin jabir daga zaman liman a mimbari har a idan da sallah shine lokacin sa'atul ijaba ta ranar juma'a to a bisa wannan idan mutum ya addu'a a lokacin nan babu laifi na'am cewa ita ce sa'ar ƙarshe to wannan ma dai kuma ya tabbata ita ma sa'ar ijaba ce da hadisi sahihi eh ana ma suna faɗa wannan ya tabbata wato abin nan wannan a ya san shi ta san wannan matsalar shi yasa ina jin wanda fa sabanin ibn ibn hajar ya ambaci sabani ya kai wajen kauli 40 fa akan sa'atul ijaba din cikin fathul bari saboda tazafurul athar amma dai guda biyun nan sune suka tabbata da hadisi da tsakanin zaman liman akan mimbari har idan da sallah da kuma sa'a karshe wannan sun zo da hadisai ingantattu to tarjihi tsakanin su wannan shine na'am ga can dan uwanku da yake ta daga hannu tun dazu alaikum salam eh eh eh wannan na kona sauro an ce ai wannan ba wuta bace eh ba wuta bace ai lantarki ba wuta bane eh ba laifi dajin abinda Sheikh Al-Uthaymeen ya rinjayar kenan baya cikin cewa la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar dan ba wuta bane lantarki na'am madibo alaikum salam wani ka abin da ya shafi sallah a jami'ar sallah ya ji kamar wasu malamai suna faɗa mun dai ban tabbatar ba a kan abinci eh kuma ko cewa in masallacin da yake rati biyu ne akwai wani rati da akwai sallah kan salawa eh, wai bai inganta ba ku sa in ko ko ko ko ko ku ne wanda ku zo ku sake da ba kai dai ku sallah ku dai dai dai ya ci aka wasu idan in dai an riga an gabatar da sallah na biyu kuma maganar kiran sallah da kuma salloli da ake musamman a ramadana kama kuma suke ganin cewa ba daidai bane a in aka kira sallah to sai aka hakika sai a yi sallah haka kawai ba tare da sauƙin sunan spika ba kafin sannan shiga kan a ta abuna ba wani ya fi a kan a rufe da spika haka nan amma a kira sallah da spika amma an zo sallah sai a kai sai a yi ba spika Allah ta'ala alam mm. ya malama ba to to malama Umar ka ambaci matsala biyu anan amma matsalar farko wannan kauli ne na ta'ifan malamai daga ciki har da Imam Malik cewa masallaci da yake da Imam Ratibi in an yi sallah a ciki bai halatta waɗansu su zo su take wata jama'ar a ciki ba domin kada ya zamanto zari'a hanya ce mai kaiwa ya zuwa ga arba kan al'umma waɗansu su rinka zaman su a gida don ba su yadda ba sa su- suna so su ware kansu su fita daga cikin jama'ar musulmi sai su rinka za suna sallar su daban a cikin masallaci don haka suka ce bai halatta ba haka zalika aka ruwaito ma daga imamu shafi'i to ala hada idan aka tsira da wannan illar idan a waje ne wanda ba- babu wannan illar kamar alal misali mutane ne matafiya suka zo suka tara an yi sallah ko kuma mutane ne wanda suke sanannu ne masu sallah a cikin masallacin ba wani shakul asa ake yi ba sun zo sun a, sun yi jinkiri ba ta zamanto musu al'ada ba babu laifi su yi jam'in sallah a cikin masallaci din saboda hadisin abu sa'idin al-khudri da wani ya shigo zai yi sallah a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda ala rajulu ya tasaddaqa ala hada ya tasaddaqu ala hada ba za a samu wani mutum ya ma wannan sadaka ba aka samu wanda cikin sahabbai an ce ma sayyidina abubakar ne ya tashi ya sallah tare da shi saboda kaga wannan ai maimaita jam'i ne bayan an yi a masallaci wanda yake da ima- da liman ratibi to amma an yi wannan ne saboda wannan illar da suke faɗa babu ita da haka idan aka kubuta daga wannan illar to babu laifi sai a yi amma abin da kake faɗa na kiran sallah da ake yi yanzu yana ɗaya daga cikin abubuwan da yanzu a zamani waɗansu suke da wannan fahimta sun ce tun da maƙasudin laspika maƙasudin ɗaukaka kiran sallah shine mutane su ji don su taho masallaci shi yasa kamar yadda ake ɗaukaka kiran sallah a kan mimbari haka iƙama ma ake ɗaukaka murya da ita don a sanar da mutane na waje cewa an tada sallah don su taho amma ita yin sallah babu bukatar a ce za a ɗaukaka murya da ita domin na waje ba ce su yi sallah daga waje ba suna bayan bayan liman su shigo masallaci su yi sallah ko na gida su za su bi liman daga cikin masallaci to amma kuma a ce wannan ta zamanto cewar bai halatta a a ɗaukaka murya da sallar ba mutlaƙan don kan cewa da ba a yi ba saboda babu bukata to wannan sai ya zamanto cewar akwai a a- abin nan akwai tak- a- akwai a shaddadawa wanda yake ba a mahallinta ba don an yi a cikin lasfika an ɗaukaka karatu yadda mutum yana cikin gida zai san kan cewa ga ga a- ga inda ake a cikin karatun zai gaggawa ya taho ai babu laifi wannan ya san ya sani
suna kama da binnoni da cewa akwai kasala da yawa mutane ba sa zuwa sai an fara sallah an kusan ba za ka akalla suke zuwa ya sani cewa muna sallah kada ka daidai amma da sun kira da gobe sai an ci goma ko sai an ci biyar inda ne kira ne ba amma yadda mutum sun ko zuwa da a gefe gefe ko zuwa da ne da ai an kama an fara sallah da mutane zuwa su cewa su cewa to ai wannan to to ai shine ai wannan an ji wannan mafsadar kuma ta yi akwai maslaha da ta yi mu'arada da ita maslahar cewa a ji karatun shi kansa ma a rinka jin karatun alkur'ani a cikin garuruwa na masallatan musulmi ai wata fa'ida ce eh eh, bisa kawai ka eh ciki ba zai gamsar da su ba sai da waje din ba shine ai ha gani wato wadansu suna tsananta inda ba ce a tsananta ba ba gaira ba alaikum assalam don makwacin na ne yake tambaya wani hukuncin kiɗa da waka
hukunci kida da waka
eh malamai sun yi bayani akan cewa haramun ne kuma akwai hadisai da suke nuni akan haka wanda suke nuni al'ummar anna- annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoratar da al'umma abinda zai faru na wannan al'umma na wato a za su halatta kayan mulu kayan kida to ya nuna kan cewa kaga kenan ba halal bane ko kuma an ruwaito daga ibn daga sahabbai suna inkarin da sun je waka tana sanya munafunci a zuci kamar yadda ruwa yake sanya munafunci a cikin zuciya yake tsiro da wato a a tsiro na'am alaikum salam
kada ya kawo shari amma ra'ayina ne ban san me ra'ayin saura ba Uh, da nake kamar yana da kyau lokaci zuwa lokaci a nan gaba da tsarin haka gaskiya ne Eh, kamar yanzu dai ka ce a karanta littafi Uh, a yanzu ana a samu wani abu da za a ko rubutu ne mu dan idan mu dan dan raba kan ko kuma ana gyara wannan mm, hadisin hadisin mm, ana son koya mm. a za a zo wannan muka zo mustala san muka zo mustala a cikin mustala idan muka zo aljarh wa ta'dil za a zo sosai yanda za a yi amfani da littafan jarh wa ta'dil da yanda za a yi tahlilin tarjama Eh, yanda za ka samu kau- ka samu rawi ka binciko ka je ka binciko maganganun malamai a kansa kai tahlilin maganganun sannan ka fitar da hukunci naka akan matsayin wannan rawin eh wannan duk za a yi insha Allah Ah, amma yanzu dai wannan shine dai abin da za a yi na wajibin karatu ne akwai kuma yan jarabawa da za a dan rinka yi eh yan jarabawa da za a rinka yi irin mai sauki din nan ta daurar ta daurar jami'ar islami ta daurar daurar jami'ar islamiyya sah aw khata eh irin yan wannan amma kuma irin wannan za a yi salamun salamun a hankali insha Allah na malam salisu me kake cewa
malam magana ne din magana da kanta kake kai akan wannan waka eh magana da abin da wasu wasu na ya taba ganin wasu na zuwa yanzu suna ra'a cewa muna jin ba ka na ko mun na kunci a shasha wasu wasu na cewa a hankali magana da eh mawquf ne dama ai bai ce ni ba ban ce marfu'i ba nace daga kaulin sahabbai abin da yake cewa na ga wasu ne suka wasu na ra'a ba suna cewa ina cewa wannan magana ce ta mun da aka san ba ta
a'a bai inganta ba magana Abdul- bai inganta ba danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma magana ce ta ibnu mas'ud wannan haka ne amma ɗauka shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine bai inganta ba to mas'alar kun san ana dangantawa halaccin waka ga malaman malikiya ana ha- amma gaskiya su qurtubi sun yi raddin wannan an ce a- a- da- dan a cikin fuqaha'ul madina akwai wanda suke halattawa sai ake dangantawa ma hatta ga malaman malikiya wanda ke kuma ba haka bane kuskure ne ga malaman malikiya na ban jini
da da an mana haihuwa malam eh
in ana yin kiran sallah a yi dama eh sai muka zo karatu suka ce da mu ya gama ba su gani mm, kwanakin nan ko bincike sai nake ganin shi kansa kiran sallah ma uh,
ibazaniya ba a fari Mm, mm.
to sai na ce za a kofin yaro malam ba abin da zan fara
a ka yi ai abin nan wato hadisi ko bai inganta ba idan malamai sun yi kau- sun yi faɗi da mujibinsa mutum ya aiki da shi aula bisa ya ihdarinsa imam malik ya yi fatawa da shi kuma ya ambace shi a cikin muwatta saboda haka yin sada a- a imam malik ya yi fatawa da shi saboda haka yin aiki da shi aula na rashin aiki da shi la ya bur ba zai cutar ba na alƙali maganar khutba eh eh mm mm eh eh akan yin sallamar eh mm mm mm mm eh batun yin sallamar liman yayin da ya shigo akan mimbari mazhabar malik a kamar yadda ya ambata a cikin mudawwana shine liman baya sallama kawai zai zauna akan mimbari kuma da daga nan da shine malaman malikiya suka yi ruko yawanci haka muka tashi muka ga limamai suna yi in suka shigo kawai za su zauna akan mimbari amma yanzu yadda muke gani kuma a masallatai za a ga limamai in suka shigo suna sallama ya tabbata a cikin sunna yana daga cikin adabul khatib cewa an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo yana yin sallama akan waɗanda suke zaune a nan saura haka tunda tunda ya tabbata shikenan sai dai ba zan iya rike bibbat yanda riwayar hadisin take ba na'am khali- na'am eh sai sallama a kotu eh eh an daura al- a wawar sallama eh sai kowa ya kyansawa to wani ana abin nan kotu na na kotu yanzu in a- in aka shiga kotu za a yi sallama alkali zai yi sallama ko kuma shi wanda aka kira zai sallama ko ba zai sallama ba umumin ya, ya, ya hukunta a yi umumin sallama idan ka idan ka riki- ka haɗu dan uwanka ah, kai kai- kai masa sallama wa idza laqitahu fa sallim alayhi Ah, to amma kuma wai abin da suke faɗa sun kawo wata illa ta ma'ana cewa sallama alkawari ce ta cewa ba za amintacce ne kai to kuma ka ya zo ya maka sallama sannan ka ce aje a ladabta shi ko kuma ka ce kai masa hukunci mai tsanani to ai wannan ai ba za a ce ka warware sallamar ba tunda hukuncin da kai masa ah, da izinin Allah ne wanda gaskiya suna daga cikin masail din da ɗaukin kutub ab- abin nan a duba al- al'adabu shar'iyya Mm, al'adabu shar'iyya na ibn muflih Ah, ibn muflih a cikin ah, ah, dan irin wayannan ah, wayannan abubuwa na al'adab za ga yana kawo su sosai Mm. na'am eh a ya zai wa mutane sallama in ya shigo ai ba wajen ba ya shigo masallaci ne wannan kuwa in ya zo ya fuskance su wajen kudu ba akwai munasaban yin haka amma ya shigo zai je ya sallarsa ai ba zai yi musu sallama in haka ne kowa ya shigo ma sai ya sallama kenan duk da yake na ga akwai duk da yake na ga fa akwai a ina ne ko nake ba mu dawwana ba ne a ina ne nake karantawa ne da suke cewa idan mutum ya zo masallaci in ya tahiyatul masjid kuma sai ya sallama ga mutane a taɓa ganin wannan nasa amma insha Allah wannan matsala ce kuma ku bincika ni ma zan bincika ta insha Allah alaikum salam ala ahmad na'am eh idan yayi yawa in ya tsawo sosai ko kuma dan a gyara shi babu laifi an rawaito sahabbai suna gyara gemun su ibnu umar an rawaito daga fi'ilin ibnu umar alaikum salam
sama da alaikum salam wani ke shiga masallacin harami na'am kun da yake masu je fara yi ko kuma a in harami ne na makka tsawafi a yana da zaɓi in akwai lokaci ya tsawafi ya shine ya fi in babu lokaci kuma kawai sai ya tahiyatul masjid a nawa dai ba zai zauna ba ba tare da tsawafi ko tahiyatul masjid ko ko sallah ba zai yi wanka wani ke eh zai yin kawai to asalan ma ai kaga in ya tsawafin ai kafin ya zauna sai ya yi raka'a ta yin ta tsawaf saura ka yi tahiyatul masjid kamar ya yi tahiyatul masjid kuma kenan zai yi da wasu da niyyar Allah ya ba wa lada ba ma ba ma ba eh a masa a asalin imam ahmad za a iya ma wani dawafi dan shi hatta sallah ma zaka iya yin sallah ka ce Allah ya kai ladan ga mahaifiyarka mazhabar imam ahmad ya wasa a sosai na'am khalil amfani da yin aure da maza da mata na kuma karanta abu wani yana cewa abu wanda gizo da suka nuna ya halatta da ko ya kawo wani da kuma ko ba ta da ilimin da ta yana cewa da wasu cewa akwai wata baiwa da ta fi ja hannun da Allah a wannan talatin na shi ne mai ba mu da baiwa da ta fi ja hannun da Allah ta lalata su da ta fi ja hannun da ta fi ja wata da ta fi ja Mm.
ta kawo kuma amma da lafazin take jan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mahall ba ne amma kan cewar tana a tana a a a tana zuwa ba musafaha ba tana zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mata ya ummu fulan ki je duk inda kike so a madina zo in biya miki bukatarki Allah ku zai kallafa wannan abin na Aisha ta yi nafi ya ce wala wallahi ta ce wala wallahi wama masad yadu wama masad yadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin lam takun zawja aw ma malakat yaminu hannu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba han taba hannun wata mace ba wadda bata zamanto matarsa ba ko kuyangarsa Aisha ta yi nafi to saboda haka abinda yake wanda zai isbat to amma ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai har zai ce ma wannan matar da ta za ta yi masa bai'a yace ta yace me yasa bata sa hinna a hannunta ba har ya ji zai yi musafa da ita sai ya gane hannun mace ya janye hannunsa yace me yasa bata sa hinna ba dan ta mayyaza hannunta eh baya cikin dai kaba'ir gaskiya tunda babu haddi a cikinsa babu la'ana daya daga cikin ka amma ka san as-sagair al-israr alaiha yana zaman tuwa kabira na'am na'am eh to amma ai sauran sauran hanyoyin zina din da ka ambata wanda yake kaba'ir kawai wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadhibuhu eh duk sauran sagair ne gaskiya ne kamar kallo kamar shafa kamar sauraron zance da gani da sauran suna cewa wallahi ban san ingancin wannan hadisin ba na san shi wai abin nan ban san ingancin hadisin ba ni ma na taba eh da ma kan cewa ma wai da ko ka sa hannunka a cikin naman alkhinzir ya fi ka taba mace wadda bata ta halatta gare ka ba ban san amma ban san ingancin hadisin ba alaikum salam alaikum ismail eh wallahi dai gaskiya matsalar waka ku yi mun afuwa bazan bazan akwai rubuce-rubuce da aka yi musamman waɗanda suka rajahar wanda suke suke ganin halacci irin su Sheikh Al-Qardawi akwai tuntuni na taba karban littafin da na taba haɗa littafin gaskiya ban samu na karanta su ba saboda haka kyale ni kada ne muku fatawa a wannan matsala alaikum salam
dangane da mata da suke shan magani na cigaba al'adarsu yau da zama na su yi me shana da cigaba al'adarsu don janyo al'ada kusa yau da zama eh abinda malamai suke fatawa da shi shine idan babu cutarwa ba ba zai kawo musu cuta ba babu laifi su yi haka idan domin wata maslaha ce kamar alal misali suna son su yi a za su shiga ashirul awakhir na ramadan al'adar su za ta fado a lokacin in sun yi lissafi to su gabatar yadda yake za su yi al'adar su gama kafin lokacin yadda ashirul awakhir zai zo musu suna cikin ba suna cikin al'ada ba akwai malamai da suka halatta musu yin haka daga cikin su akwai Sheikh bin Bas to ta ga ga abin nan nan malam Muhammad na'am tambaya ka ta karshe ke
tare wanda masu gadi suka je a rahama ya ce akwai da wanda yana cikin da cutar kuma ga yin da ke wajen mutane ga shi duk da Allah haka Allah ya ta da kuma ga mutum a ƙarar kowa ya tabbatar da cewa ga dindindin ɗan ne amma sai ka samu goma ta biyu sama sai a nemi cikin da abubuwa ba misali kamar magana ba wa Allah ne kan hannu da mace za ka samu wasu wanda ba shi a kanta a cikin sa da duk yi ma a ce a nemi musulunci amma sai ka ga wasu abubuwa na cikin wanda suna kawo ra'ayi jama'a suna kawo ra'ayi suna wanda ba amma da malamin ke da kama na kawai
ni fa kawo fa ban gane fa sosai to ina jin watakila dan dai na gaji ne sosai shi yasa ban ban mai ji abin da kake faɗa ba abin da dai a a wato a shi sarrafar da akwai abin da yake ba za a iya sarrafar da shi ba saboda zai zama to son zuciya amma akwai abin da yake in akwai dalili za a iya sarrafar da shi kuma dalilai din su ne a yanzu muke kokarin karatun usulul fiqh dan ku fahimci menene ya kamata ya zama dalili a cikin shari'a menene bai kamata ya zama to dalili ba to a ina ga wannan a sati mai zuwa za mu yi karatu na'am a bari sai bayan azumi ko amma ko zami ko a to zami to kun gabare a zami a khairul umuri awsatuha tsakanin wanda suka ce ayi mi'a fi mi'a da wanda suka ce kada ayi mi'a fi mi'a za a yi amma 50 fi mi'a saboda haka zami a usulul fiqh kawai da safe zuwa azhar mu gama abinda yasa saboda a bidayatul mujtahid kitabut tahara za mu fara don haka bai kamata mu fara shi ba bayan za a yi dogon hutu so za mu bar shi sai bayan sallah sai mu fara amma usul fiqh da yake mun riga mun fara sun saboda haka sati mai zuwa Allah ya kai mu za mu haɗu rana ita yau amma da safe kawai za mu karatun daga goma zuwa azhar ai usulul fiqh na'am saboda gashi kai ba ka zo ba to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka